يشعرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa don wanku Ilyasu bin Abdullah. Allah muna mafaka. Yau muna ladi 24 ga wata na safar hijira shekara 1442 wanda ya dace da 11 ga watan goma shekara 2020 Allah mana mafaka kamar da aka saba yan wani Allah za a yi kira a wannan lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 mai lamba ta move mai lamba casa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katurban kators turandu sankant karandu allah muna muwafaka wannan sai assalamu alaikum lafiya alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah akwai wata sallah da kuka bada kuka ce bayan nishaɗi wani lokaci ana wa'azi.
Eh, Na raka alhudu.
eh, Mutum da zai nishaɗi ne zai yi ta ko kuma cikin dare ma yana iya yin ta. Kuma aka yi ta sai an yi shafa'i ko wuturi kaɗai za a yi.
eh, na.
Kuma ina tambaya ana iya raba shafa'i da wuturi kamar ka yi shafa'in da wuri wuturi in ka tashi wajen asuba ka yi shi.
To, haka ne. Shi ke shi kama radio. Na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. A'a, na wurin kimar bangar da a radio? Eh, me ke tambaya?
Amma raban gado kamar wanda waɗe da Ha?
wanda kusa waɗe da Eh, raban gado yaya ne ke kasancewa.
wanda ya mutum shi ne kuke uwa ɗaya da shi?
a eh a kowace suka mutu su biyu wanda suke uwa uwa ɗaya da su To, ba su ‘yan waye ku, akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya kuma bai ɗa, bai ɗa.
ɗaya da ɗan ta ta ita kuma ɗaya da ta mutu wata ce ta ɗan ƴaƴan mata
Tana da ɗiya?
ƴaƴan mata biyu ba Kuma ta ƙashe kurin haka gado, iya da wahala ke ma haka tambaya. Yadda ku- bayan haka, iya da wahala a yi bayanin gado haka a tambaya. Gaskiya iya da wahala, yadda ba daga baya, iya da iya ajiya ba wani haƙƙin wani. Bai a iya rabon gado a haka. Kuma abin da ya yi irin wannan wallan gado ku je wajen alƙalai, wanda su ne aikinsu ne yau da gobe, kuma an ka raba ba wata rigima. amma a raba gado a radiyo a ce to a raba kuma aka je aka ba ta hakkin wani a zai maido gaskiya wani abun a je gidan alƙalai da aka san sun sun san aikin alƙalancin don gaskiya a da an zai alƙalancin ya zama to sarauta sai ku je wani wurin kuran alƙalin hoto ne kuran ku je inda kusan suna aiki rabon gado da aka san su alƙalai alƙalai masu rabon gado ku je can su muku rabon gado gaskiya amma ba alƙali ba na na rawani kuran yanzu akwai da yawa alƙalai rawani ne kuran aka musu kuran suke ci kuran da addini suna abin su ga dama da sunan addini da sunan alƙalanci kuma ba gaskiya bane wallahi wannan ya cikin haɗarin da ake ciki a yau kurin alƙali ne amma alƙalin wallahi hoto ne kurin rawani ne haka ana nan abin ya zama sarauta kurin kai ma ka ji a maka kurin ka ji a maka sama yadda kurin sun mutane suna ɗaukan na abin duniya kurin sun yi ta abin duniya kan lahirarsu halakar da lahirarsu saboda duniya kurin su zama raunin alƙalanta samun kuɗi kurin Allah shirya da mu ina kira aje alƙalai da aka san alƙalai ne suna na an san su kina ta gidan alƙalai a san gidan alƙalai alƙalai a cana ran gado ko a zango ko a birni ga sanan ga zango nan ga garin malam nan ga birni da san alƙalai ne sun san kira man gado amma wani ƴan ciwaciwa na baya Allah ku yafe su Allah shirya da mu السلام عليكم السلام عليكم نعم مرحبا هلا
sune mai karanta da kan bulga نعم
Allah ya yi fadakarwa akan mutane masu samun sawa ba a da kifa misali akai abin da ya kamata يا kuma mun gane tsaka ibrahim in an je kabari ya gaji ana tsinkiya yanzu me ya tambayar ka a ciki da wani muke so a ja hankalin su saboda irin wannan malam babu da alo naji naji yawa to da Allah a dan ja hankali muna karkara ne da Allah nan umarka ne cikin yankin ku
to assalamu alaikum. to eh yan uwa takaice muna fata dai assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam
malam na kwano lafiya lau alhamdulillah an tashi lafiya alhamdulillah ya himma kuma alhamdulillah tambayar tambayar lokacin nan na
wai malam mai sai take jini eh lala take jinin al'ada kuma bayan wata yi a tura wata laye da ta yi hello ina jin ka eh bata kare ba kuma sai wannan wata eh wai wajen sallah ya ne za ta yi sallar ta in jinin ya tsaya tana kamar daga safe in ta yi azhar ba ta yi ba la'asar ba ta yi ba tana iya magariba ta yi wanka ta yi sallah ko kuma jinin ya tsayawa ce yake ko menene a tsayawa ce yake hita je ta yi wanka kuma hita zo sallar ta wai sallar za ta rama ko kuma abin da ka tambaye ka jinin in ya zo tsayawa ce yake ya komo koya ne eh eh tsayawa ce yake kuma
to me ka ji tun daga layya yanzu
na ka ce daga layya Eh, tun layya yake mata haka nan
yau a'a daga da ya kare ba kuma sai wannan wata.
to na gane Eh bai sake ba sai wannan wata.
to shi ke nan ya kama radio Shine
ya kama radio to kashi tsammanin ka Insha Allah.
insha Allah mana.
Ah, da farko dai mai magana tambayar nafila da aka yi magana ta bayan isha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallaci raka hudu ta nafila bayan sallar isha kamar ya sallace su a daren da talqadar wannan bayani an yi shi cewa ruwaya ta ibn mas'ud ne wanda yake bayani cikin masu ruwayar a yi su ba tare da sallama ba a yi su a jere kuma sai abin da yi an haka ya sallar isha aka ji gida a yi su kafin sallah ta cikin dare shi ya kamata haka ya kamata tsarin su daga isha an je gida sai a yi su bayan isha an ce bayan isha ba ta cikin dare gaba ɗaya ba kenan ana so a yi su bayan isha ba tare da shiga cikin dare wancan sai magana sh- kana iya shafa'i kai wuturi eh kana iya raka a biyu yanzu sai shafa'i ko raka hudu raka ɗaya ka bata cikin dare in ka tashi in ka tashi kai ta haka ma kana iya wuturi raka ɗaya ko baka yi raka a biyu ba ba dole bane ba abin da yake ne ayi uku ayi b- ayi biyar ayi bakwai ayi tara ayi zuwa sha ɗaya kenan ɗaya ma aka yi wuturi annabi ya ba dama ya soma ya yi raka- ya wuturi shi raka ɗaya mun samu sa'ad ibn abi waqas ban san isha iya tashi kuma raka ɗaya ke ta wuturi sai suka ce kai yanzu duka wannan daren ya ce iya wani don ka- don hatara ce ka aje huce ni a takaice ana iya yi na raka abin yanzu kuma an zo a yi illa akwai abin da mutane suke faɗi ba haka ba suna cewa aka yi wuturi ba magana dole ganin daga wuturi ya kwanci ba haka bane ba wuturi ko kai da wuri ko kai tsakar dare abin da yi dai can ƙarshen dare shi ya yi an iya amma ba magana cewa aka yi wuturi ba magana shi kenan ba haka bane
Alo malam.
assalamu alaikum Alo.
Na'am.
An tashi lafiya.
la la
Muna tambaya ne akan mutum in ya yi da jinin haila, wankan yi da jinin haila.
eh
Yadda mutum zai yi.
to na ji shi kenan assalamu alaikum na'am assalamu alaikum a a- akwai radio kashe radio a takaice sai magana ta eh, kenan mun da a takaice ana iya raba shafa'i da wutar ai shafa'i yanzu daga ba a yi wutar ana iya yi sai magana magana gawa mai cewa ana kama gawa eh gawa in dai musulmi ne za su ita gawa ko dan uwa ko ba dan uwa ba abinda ake magana wajen gyara gawa shi kamata a samu wanda ya iya wanda ya san yadda ake shigar da gawa ma da ya kamata a mata shi kamata a bari da kula da wannan aikin amma bangaren wani ɗaukan gawa a rike da tere tana aiwa duk abu ne neman lada ba ta sai malami za su yi amma magana ɗora gawan da yin addu'a an kare shi ne kamata a ce shi ma koyon su kuma wannan masu sani sai abin kusu ne a gaba haka ne gawa eh, kuma da magana hayaniya a kabari alhali wurin nutsuwa ne wurin da kamata a samu nutsuwa ne a kabari wasu na mai da kabari wajen hayaniya a ta hayaniya abin da kai gama kurin kai ga za- kai an tada hayaniya kurin kowa dai a ce ya magana akan ana samun haka nan wajen sutura kurin hayaniya kowa da so yake kamata ya magana shi ma dai kurin abu ne cikin nutsuwa ke so a yi komai cikin nutsuwa Allah ya taimake mu assalamu alaikum
Alaikum salam wa rahmatullahi wa lafiya alhamdulillah
barakatuh.
ta bismillah ana sanar sani
Wai, zakan safari da wuce ya zuwa tunani dole ya ji a karanta sarki da kuliya da faɗi da kulwar lawa da faɗi gida na.
na'am to shikenan assalamu alaikum
Ina kwanan kashe radio cire ka zanyi zama kai- kai- a kashe radio
Hello?
a kashe radio An kashe.
to bismillah ina jinka
Don malam kamar in zan kwanta wata irin rata ce kamata ku yi.
to na ji shikenan A'a. Ta.
na'am sai mai magana cewa mace ce tun daga azumi sai yanzu jini ya zo mata kuma jinin iya tsayawa iya zawa a takaice lokacin da mace jini ya zo mata eh, a wannan watan warko za ta bi shi idan ya zo a tsaye da sallah da komi in ya tsaya an ga alamu ɗayan biyu alama tsarki imma horarwa biyu bayan jinin ko a sa wani abu hori a gaba a hudu a gaba komi daga an ga wani alamu na tsarki za a yi wanka a yi sallah ko da zuwa la'asar ce in ya dawo kuma ya tseda haka ne ake har Allah sa a gani da ya sa gaba sai mai magana cewa a magana wankan haila wankan haila da wankan janaba duk iri guda ne siffa guda ce bambancin su niyya ce da kuma mas'alar sun ce kai a wankan haila yan wasu sun ce kai a wankan haila abu ne wanda yake da saɓani wajen sun ce kai wasu na ga wajibi a sun ce wasu na ga ba wajibi ba ne ba abu ne gaskiyar magana eh, nasi ne kan mas'alar yake da magana kan annabi sallallahu alaihi wasallama a wadda in aka ruwa duk ruwa in ta zo kan Aisha ne radiyallahu anha akan eh, hailar ta samu cikin aikin haji ya ce ki wanka ki kaza sun ce to kin sun ce kai nan ka gan suna ce a a nan ba magana ba ce ba ta wanka na haila wankan tsarki ne na tsaftata a takaice dai wuri ne ga sami sabani da dama cikin malamai wajen mu suna ga cewa ba magana sun ce kai inda aka wanke kan yawon- yawon ku da kyau shikenan bayan sun ce kitso ba wasu na ga cewa a sun ce kamar albani rahmanullah kenan a takaice wannan mas'ala ce mai sabani dan haka kenan abin da kullum wani sabani mutum ya huta kan shi yahi a sun ce kan shi yahi amma wani bata sun ce ba ta bata da wankan haila kama ce bata wankan haila ba wannan shine magana na sun ce da shi yahi sai mas'ala ta eh, ta me ake ce ta maganar yadda ake wankan hailan ko na ga muku yadda ake wankan jaraba da ake wankan jaraba haka ne kun za a yi niyya a doko ruwa a wanke hannu bakin wuyan hannu a wanke kazamta gaba ɗaya duk al'aura a wanke ta gaba ɗaya hasabi da yana iya sawa abin tsarkaka a tsarkake duk al'aura da kyau kuma a zo a wanke irin cibiya zuwa gwiwa don ka taɓa al'aura daga baya a zo a yi arwala irin arwala ta sallah kuma a ɗauko ruwa a wanke kai da kyau balle a ce ba sun ce ba a gurza a gurza a wanke kai su uku da kyau bayan wanke kai su uku da kyau kuma a ɗauko ruwa a wanke daga wuya zuwa ƙasa ɓangaren dama a wanke ɓangaren hagu a wanke inda aka wanke a wallah ba sai an wanke ba wannan shine wanka na haila kuma da cewa in aka yi wance niyya aka wanke jikin gaba ɗaya ruwa ya wanke ko ina shi wankan haila yayi lawancin mai dalla dalla kin shi yayi wallahi wa'ala sai mai maganar eh, mai ake karantawa a shafa'i da wutiri cewa eh, ƙa'ida ce dole ne a a annabi sallallahu alaihi ya yi karanta suratul a'la a raka'a ta farko da kuliyar kafirun a raka'a ta biyu ko- raka'a ta uku kullu Allah wani lokaci bai iya ƙara kullu wani lokaci bai ƙara ma wani amma annabi ya karanta wasu ayoyi da ba ayoyi ma ba sura ba kenan amma wannan su annabi ya karantawa kuma ba dole bane ba da annabi ya karanta wasu da ba wannan ba kenan a takashe kenan ana iya karanta wani abu amma abin da ya shi ne a karanta wannan kin da annabi su yawan yi ma wanda ya ba su ba sallah ta yi ko ba ta kada karanta sallah ta yi sha banka da wutar yayi assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Allah ya wala an da lafiya.
alhamdulillah Wa da la'aji.
alhamdulillah Na da tambaya.
to bismillah
Kaman wannan sallar da ake yi ranar Laraba ta bayan Isha'i.
in san ta ba ta ba na Kuma ta tsakanin magarba da Isha'i.
in san sallar laraba ba ban san masala ta musamman da annabi ta- ta- ta laraba kurin Eh, ban san matsala da annabi ya ce a yi da ra- laraba kurin ban san ta ba balle maka bayanin na kinta a takaice akwai kan mance cikin kayan in shigo akwai dan uwa na ga mutumin karkara ne suna bulaguro ko sun ta yi kallon balo ne wani gari wurin dawowa sai ko ba ruwa ne za a yi taimama wani ya ce ai ba a taimama tun daga gaba daga bado suke wani ya ce ana yi in ala kulli hal taimama ko a gida ko a daji in rashin ruwa ya kama mutum babu ruwa babu ce aishi don shi mai sabo ne bayan taimama ba ruwa sai bar sallah ta wuce kin sallah sai ba sallah ta wuce saboda ya saban Allah a gida a gida ba ba saban Allah a gida a gida wani saban Allah ko an taɓa ce mai saban Allah don ka saban Allah ka hau sallah kakka yi al sallah ita taimama annabi ya ce kan mace ruwa ne sai ka ce mai sabo kenan in yi zo gida in ya in ya saban Allah ba ya Allah ba tunda saban Allah ne ka faɗi haka nan ka ce mutum mai sabo bayan arwalla shi ƙasa annabi ta kambacin ruwa ne yanda duk inda za ka yi sallah da ruwa in dai an yi sallah da ruwa to inda ba ruwa ƙasa ce kambacin ta haka nan sallama ce kenan cewa daga balu ake daga yana ake wannan magana ba ta so ba in dai sallah ce za a yi kuma babu ruwan ko a gari ne ko a daji bulaguro ko bulaguro menene in dai musulmi zai sallah idan an ce to wannan baka sallah shi kenan wannan baka yi ba amma in dai ka sallah da arwalla to da ruwa daɗe ne ruwa ƙasa na bace kambacin arwalla ne eh na bace sai ta tulmu mun wannan mijin ma sha sanina ana bace ƙasa abun tsaki mu musulmi imani ne ko shekara goma zaka yi ba ruwa sai ka yaki da ta a takaice dai wannan mas'ala ce wanda babu wani bai kamata ba a rigima kanta ma kurar ra'ayi ne ma za a ce wanda yake cikin bulaguro da yaje balo a ce babu ruwa bai taimama ba to kace kenan kai sallah ko da yaje balo wannan magana ba ta so ba a takaice kurin kuna iya yin taimako ku yi sallah an ta kama ku kuma magana balo daban magana abin saban Allah daban bai da alaka da taimama ina fata an gane wallahu a'lam sai ina ga eh, mai magana ta yan wata wani hata dai masu kiran wannan ah, wajen daga an ɗoka daga an kira kai tsaye mutum ya kashe waya shi kafin ma ya fara magana sai ya kashe waya sai ya shurari abin sai shurari sai shurari a- a waya shi an kace ka shurara a radiyo ne kana magana kuma shine matsala eh an mutum ce zai shurare biyu iya ji a waya kuma iya ji a radiyo shi ka samu matsala kenan yi kokarin kawo da rediyo ko ka tashi ka bar inda rediyo take kana tare da mutane baka baka iya kashewa sai ka gusa an ka iya kashe radiyon ka kashe radiyon ka sai ka ji sai ka yi magana ka shine ya bada fa'ida yan uwa game da wannan mas'ala ta kullum ana hudu akan abu sai eh, magana ta addu'ar kwanciya shi abin da yan uwa yake a cikin sunna wurin kwanciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma duk wanda ya karanta ya karanta ayatul kursi shedan bai kusanta shi ga karanta kul huwallahu ka bude hannunka gama hannunka guda biyu ka karanta kul huwallahu kawa guda ka toha qul a'udhu birabbil falaq kawa guda ka toha qul a'udhu birabbin nas kawa guda ka toha sai ka shahi shinga tun daga kai har ƙasa ko ina a shawa sake karanta haka kul huwallahu kawa guda a toha kul a'udhu birabbil falaq kawa guda a toha kul a'udhu birabbin nas kawa guda a toha sai a shahi shinga tun daga sama har ƙasa ai haka sau uku haka karanta irin su amanar rasul da mazala ce karanta amanar rasul ka kanta su cikin dare ta isa maka ita kaɗai ke wajen kariya da komai ta isa maka kuma ga ladan da yake cikin ta wannan a takaice kenan sai karanta irin an zo addu'a ta ƙarshe da mazala ce mutum ya zama ya sa ta addu'a shi ta ƙarshe Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa alja'atu zahri ilaik wa fawwartu amri ilaik وجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت annabi annabi don da kanta wannan addu'a inda Allah zai kaddara Allah mai cikawa kahin sahi ya mata kan fitara ya mata kan islam kan imani wannan shine daga cikin addu'o'i kuma a samu malamai a hankali yana da wahala irin wani abun mutum hidiyo da yake arasirin zai ɗauka da ganin zamani yanzu akwai ababai na arasirma sai mutum ya arasire assalamu alaikum assalamu alaikum
Amina da su kula, an tashi lafiya.
lafiya lau
Wala kuna bara a ta.
to Allah biyar bukatun
Amin.
na'am shikenan dan wa wannan hatar dai zamanto kenan kullum irin wannan abubuwan zamanto eh, tamb- tambayoyi ne na assalamu alaikum ha eh ha
magana ta wajen taɓa gawa da muke ba kamar tana magana ba tana wajen wanka haka ko shiga kabari a karɓa amayan da daga cikin makara to ai na yi kabari cewa suka san abin ya kamata kuma ta ma da wankan gawa wanda bai iya ba ba shi dama haka wata da wankan gawa wanda iya kamata a ce an ba shi kula da wankan gawa ma abu ne sananne Eh. a ba kowa ba zai wanka sai wanda iya wanka wanka ai shi ma wani abin daban na musamman wani wani kashi ma bai iya wanka balle ma wani assalamu alaikum na'am to muna fata yan wanda an san da abu da aka ce na addini ne kenan wanda ya san abin ya kamata inda wanka wani abu ne wanda wani kashi ma bai yi wanka balle ma yawa gawa kenan ka zo kun kama kun ka ta murza- ka ta murza gawa kun haka nan kenan ya bukata wanda ya san ya karanci wankan ya kamata da shi ma samun lada ne ka bar wanda ka iya si ko da dan wanka ne assalamu alaikum assalamu alaikum na'am ina jin ka bismillah Ina da tamba. Ko wata ɗara a da ce mutum ya kamata ya karanta a nan zai tafiya.
an zai mi
Tafiya, tafiya kamar bulaguro.
to kuma ha to kenan eh, muna cikin maganar ta dan uwa wanda ya magana ta me ake cewa a adda ta kwanciya kenan wannan su ne ya kamata a ce wajen kwanciya ka yi ƙoƙarin yi don samun na wacce ta an kai ta wajen kwanciya ne bace za ka me ake cewa za ka tashi cikin iman nan assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum to ɗan wa a takaice magana ta mai addu'a magana kan addu'a ta bulaguro akwai addu'a wadda assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am ha eh eh
da muke zama kowa bai san ba kowa ya ka mance wani tarmusa ka
eh
har muskin aka mace ya wani ce mun rike shi a kan kaka ya samu mai shi eh
kuma ba a samu ba har aiki ya kare har yanzu yana na aiki eh
har bi ne ma da wani tarmusu daban da kayan shi su wani yanzu ya zai da su sadaka ne za a yi koya ne
to wannan shi ya dace ga an kagaji rikewai an kagaji da rikewa kana iya amfani da shi tun da bai zo ba ka- an yi zo ka bashi kayan shi ko kuwa ka ba wani wanda kasan zai amfani da shi kurin Allah kai wancan lada
mana da ba sama ko guda tun da aiki ne Ah?
aiki ya mai da yan tawa duka a region na ce maka an ina ne gurin tun da ka same shi baka samu shi kun haka zaka ko kai aiki da shi kayan adaga ko ka bada ka ba ni amfani da shi kurin Allah kai wancan lada ko kai ka aiki da shi
a ok ba mu assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am
yanzu kamar sallah ce da ake jan
ha
sallah kamar
eh
akwai gurin da yake samu ha shiga gaba mutane
akwai mi
akwai mutane har kai kana sallah ke eh
sai ka samu mutum wai ya kisa su gaban kan ka nuna mai sallah ka ce yoye sai sai a kai wuce wai sai sai wai kana jami'i bai gaba gaban ki eh na gane shikenan
ina muke ba mu alƙawari to ya ka shura ya kama radio insha Allah to eh, muna cikin dai addu'a ta kwanciya da annabi ya ce idan mutum ya tashi eh, ya mutu cikin wannan barci da zai tashi kaman ya mutu cikin imani kan kan fitar annabi ya ce ya ce Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwartu amri ilaik wa wajhatu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghabatan wa rahabatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wannan insha Allah ita ce ta kwanciya fatar Allah sa a tashi kuma lahiya wannan su ne sai eh assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Wala ina kwanan.
alhamdulillah
Bana tambaya ce nake akan wani namiji ne ya ce in ka wuta akan armaka. Ko malam ka tambaye shi sai da ka tsaye garin da zo ka tar da mutum a gida. Ya ce wai baka tambaye shi ba to wannan zama da kake akwai saki tsakanin mu da shi wai akwai saki saki dai shi da nake tambaya akwai ne ko ba ku.
a'a ta yayi in kika huta ba uzunin shi akan arabanki Eh ko sa malam na tambaye shi da na ce mishi zan tsaye gurin biki jibi. Kuma zan da ana gobe zan tsaye na ƙara tuna mishi. malam ya ta haife shi ba yadda na je na zo na taro shi a gida ta ta mini ai ban tambaye shi ba ya huta akwai saki tsakanin mu da shi to shike naji
eh shike ah an uwa takace sai mai maganar addu'a bulaguro eh ana cikin me aka ce addu'a ta bulaguro bayan mutum ya hau abin hawa sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إيه. ناقة كم سيأقول اللهم إنا نسألك بس- في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل wannan yana kurin tana da wahala gaskiya kurin da in ma karanta wannan kurin kai bayan ka yi bismillahi ka zama alhamdulillah subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu allahu akbar subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan kadai yana ga ta yi tsallishin tsawo kuma ta tabbata haka nan السلام عليكم نعم السلام عليكم نعم ها يا يا raka gawa na gane shikenan ya kama radio na ji kama radio ka insha Allah assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah salamu alaikum na'am assalamu alaikum
assalamu lafiya lau tambaya bismillah
malam muna da tambaya tambaya bismillah ina jin ki na'am to kuma mutum ya kira ba tare da dogon gaisuwa ba kwanan ya bayani dan lokacin abin assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah tami eh wannan ai ba ai ba- wannan ba da bace ba a da abin da yake shi da ya ba da labarin ne da ya ba shi ya kare sai dariya ya ce me yasa kai dariya ba a kan yan wa tambaya ta na bashi amsa kuro abin da bashi amsa shine addu'a da ake yi. wancan abu ne annabi ya ba da labari Allah subhanahu ta'ala ya ce iya burge Allah ba wata ni mai lahi ne Allah gafarta ba mai gafara sai kai shine annabi ya ce ba labarin Allah iya abin ya burge Allah shine dariya ba ce ba kan ayi dariya wurin kan da bane ba ba haka ba da take wannan mai barin labarin da yake barin labarin matsayin addu'a ta Allah iya burge Allah ba wa ce inna la gafiru dhunuba fakafirli inna la gafiru dhunuba illa anta wannan bai cikin magana addu'a wani ga maka makon kuskuren abu ne ga maka ba ce ba kan da dariya ba ba haka bane shi ce akwai mai addu'a wannan ko inda muna karatu ne na hadisi muka zo wurin sai ka ce bince ba a shi dariya ina fata gane magana assalamu alaikum assalamu alaikum
Malam abin da su abin kankara su tsakanin sallah da asar.
mene
da rawa an da su tsakanin sallah a jawar da la'asar kasu da asar.
naji Sun fi hannun tambaya ta yi.
eh
Kada in da wikiri. Mutum yau ya yi hannun sai ya san shi hannun da ne wa ne ne suke shi.
ta- eh na gane sai akwai mai tambayar cewa wasu sukan zo su gita tsakanin gaban mai sallah a cikin sahun sallah in ka musu magana sai su ce ai kana bin liman jam'i kake in wani magana haka ce akwai ruwa cikin sayar bukhari a cikin sayar musulun abdullahi bin abbas a aikace ya yi wannan abin kuma abin da muke sunna abin da ake magana lokacin da ake cikin sallah da liman a gaba ya halitta ka shiga tsakanin sahu da sahu ka je wani wuri ka shiga misali ka tsinka ya ci akwai wuri ko a can gaba umar zai su tsaya bakin kofa alhali akwai wuri a can gaba sun tsare bakin kofa kana da dama ka gita gaban su kuma kawai tsare ka ka ka kasa matsare mutum ba laifi bane ba balle ka tsaya mutum ku rigima da shi annabi ya bada dama ana haka nan karshen rayuwa ta annabi karshen rayuwa ta manzon Allah amina haka ta wakana ibn abbas ce ya zo na bi tsakanin sahu da sahu har ma da jakkata na gitta na can aje ta a takaice ba laifi bane ba kuma aka yi kai kaka amma da kana rike mutum kaka rike mutum ka bar shi ya huce kai baka laishi bai laihi a sunna ta bada dama ka gitta tsakanin sahu da sahu ka je ka shiga wani wuri kuma ba laihi bane ba kuma ya tabbata a sunna dan haka amma daga limin ta assalamu alaikum wani ya ci sallah anan kaka bari kaka bari a gitta gaban ka kuma kai mai gittawa kaka gitta gaban mutum wanda yake musabuki ne liman ya sallama kahin liman ya sallama ne in ka baka laihi ba eh assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Kamar ka na tashi lafiya.
alhamdulillah Eh, da- tambaya ce muke kamar dangace din.
Huh?
Akwai wata ya take ma wata tsohuwa.
Eh, Kuma wannan ya wani abu ya gama suna hada kafani haka.
eh, To kuma ita ke da tana da tana zuwa gidan nasu suna gaisa to kuma kawai sai ta ce ta wuce daga sha'anin ta ita ya take ma ita babbar wata ta ba.
mikinta ce?
To ya take mata ya ya To, na gane. To, ga- mutum, kamar da tana da me tambaya- me tambayar kansu?
mai tambayar shi ne akai wai sai ita wancan yan tana mata magana amma ita har yanzu bata rinka mata magana ba sai ta iya ta wasu zuwa gidanta da nan ita ya tana iya iske ta a gidanta kuma ita sai ta je gidan na tsora kan za ta mata da nan shine kamar Ita- so wata na da laifi da ta bari koya Wace ce za ta yi wulaƙanci?
ita karamar ce za ta ma babba wulakanci ta je gidan na Ita yadda ce kenan yara kanwa ne?
eh a'a yayyar ta ce
Ɗaya yadda ce ta mata hushi.
sai ta mata wushi ba to ita babbar ta ce ta dauki hakuri ta rinka zuwa ta sai ta tayi za ta mata wulakanci Subhanallah.
kamar Na gane ta. Mm. To, sai maganar cewa eh, eh, saki mijinta ya ce ka- in ta huta ba sanin shi akan armanta kuma ta huta bayan ta tambaye shi ya ce ba ta gami wayan da ta hudin in dai haka ne bayan ta gaya mishi ba maganar saki tsakaninsu in har saki ta sake so yi sai dai suke ta a yanzu amma tsakani ga Allah da bayanin da ta yi eh, ba magana ta cewa saki ne ganin ta gaya mishi ta tahi sai dai dama in sakin na take so yi kurin amma ba dan wacce magana matuƙa ta tabbatar ta gaya mishi ko da ya mance gashi ta gaya mishi ya tuna mishi amma in ya kiya to daman sakin yake so yi kurin shine magana sai mai maganar eh, raka gawa mai raka gawa gaba zai shiga ko baya ko gaban mota ko bayan mota yan akwai mas'alar wadda ta zo a kan fikin malikiya na mas'alar ah, mai bin- mai raka gawa zai shiga gaba don ganin mai ceto ne to ma gaskiya nasin hadisi ya tabbatar cikin ashabu sunan haka cikin akamin da albani ya kawo ruwawi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani karara na maganar almashi khalfaha wa wa amamaha yaminha wa shimaliha madanar ruwayar ya ce annabi ya ce mai tahiya a ɗan ƙafa annabi ya ce salasalam zai iya yi tahiya gaba da bayan gawa ko damarta ko hagumkinta ce lakin ƙarfi mai amma kusa da gawar a takaici gaskiyar magana nasi daga annabi salasalama bai ƙayyade wa ɗan ƙafa wuri duk inda ka tahi inda wuri ya bada ko gaba ne ko baya ne dama ne hagu ne manzo Allah ya ce ɗan ƙafa haka zai tahi amma ya ce wa rakiba khalafaha amma wanda yake ɗan sama kana abun hawa a mota a inji a belo a sama kake a dabba kake in zaka bi gawa wannan shine annabi ya ce wanda yake kan gawa baya yake kenan gawa a gaba yanzu misali in wanda ta makwanta an dauko gawa sai ga motoci mutane sun shiga gaba mota gawa a can baya wasu ma sun kusa kai makwanta mota gawa a baya wannan kuskure ne a yi kokarin neman ina ka ko motsa ko yan sauran motoci a ba mota gawa damar shiga gaba yan mota su bi ta ba wannan shine sunna sabanin haka ya saba sunna kenan da ba a yayin da za a yi a ba motar gawa wuri ta huce sai ta huce gaba daya tana gaban kowa ta kuma aiki tan a tashi daga wurin da ake mana na wurin da ko mamaci ko mamar gani dai a takaice dai abin da ke sunna kenan dan sama ko annabi ce ya tsaya ya tafiya bayan gawa ba gabanta ba amma dan gawa inda ta samu ko annabi ce ko gaba ko baya dama ko hagu wannan shine abin da ya tabbata sunna hadisi ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai magana ta magana rawatib tsakanin magariba da isha ita rawatib akan magariba da isha wannan rawatib guda ce tsakanin magariba da isha tsakanin azhar da asar kuma aka ce rawatib nafiloli da suke da alaka da sallar farilla wanda ake yin su kayan sallar farilla ko bayan farilla ya tabbata raka'a hudu kayan azhar raka'a biyu bayan azhar ya tabbata haka raka'a hudun kayan azhar raka'a hudu bayan azhar ya tabbata raka'a biyu kan azhar raka'a biyu ba azhar ko ne kai sunna kai ya race da karhin imanin ka da karhin da damar da ka samu ko kai hudu kan azhar hudu ba azhar ko kai hudu kan azhar kai biyu bayanta ko biyu ka hinta biyu bayanta haka ya tabbata raka'a hudu kan al'asar haka raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaman la mar'an sallah qabl asr raka'at arba raka'at annabi sallallahu ya ce Allah ya ji kan mutumin da sallah raka'a hudu kan al'asar haka akwai raka'a biyu ta rawatib ta bayan magariba akwai raka'a biyu bayan isha bayan kusa da farilla ga raka'a biyu ta rakatar fajar suna rawatib na wata an gane sai mai matsayin mai matsayin wanda yake yin shafa'i yau gobe ya bari matsayin shi kwarin wanda yake asarar lada ne ba ca ga lahi shi koya lahi don hata ruwayar da take ta mamanin yusuf falasamina wanda bai wuce bai tare da mu ruwaya tana da rauni ne sanadi shi dai nafila ce mai kashin gaske annan sarasar iyayenta a gida ta abu laguru kenan mutum bai dace ba haka kurin don asara ce yankai ka bar shafai da wutari kenan ko da wutarin a samu ayi a takaice dai ba wani da ake ga laihin shi don ya yi gobe ya yi asara lada ce bai ladan da ake samu ne ba a bashi man babu zini da za a rubuta mishi don bai yabo shafai yau ya bai wutari gobe ba irin sallar farilla nan ba shi da laihin komi don na tana cikin nafila cikin nafiloli wallahu a'lam sai magana ta gaba da wata take ma ‘yar'uwar babanta har ‘yar'uwar baban ita za ta tashi ta je gidan ita ɗiyar ta mata gaisuwa ta ce in ta je ta atamta wulaƙanci da farko ina shi mai tambayi ina fatar idan yana jin wannan magana in ya ka iya da alaƙa da wannan yarinya ya mata kashe kar ta yarda ajali ya zo mata haka da annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa alkhalatu bi manzatil um alkhala tana matsayin uwa annabi ce kanwal uwa ya uwa matsayin uwa take kenan yanda kai za kai gaba da ta'ala da kama haka kai gaba da uwarka me za ta ce ma'ana ta iske tana gaba da uwarta to wallahi kaman kina gaba da uwarki ne kuma la zaki mutu cikin hadari a ga mata tana cikin hadari ta yi gudun mutuwa zai yawan zamanin kun kaje fushi an ce ko mutun ya mutu ki iske Allah a baibai ki je wa Allah kina gaba da uwarki wallahi ga mata a mata kashe in wa irin bayanin na shanan bayanin kwanaki kan mas'ala da ake a yau wani rikici zai tsakanin misali ya da kanwa sai a cikin uwayen daya sai ta ce ma diyanta duk wanda ya ji gidan wance diyanta kenan ta ce ta hana a kai ma ƴan uwarta ziyara ko a mata kyautatawa don sun bata da ita sun ce haka wani uba zai ce kakkawa kaka ji gidan dan uwan uban shi wani kaka ma kanan shi wani ya mai kashi kaza ya bata mare kuma na gaya muku zumunci Allah ne yake rige gama shi ba wani bake ba abu ta ce ake yarabu abu ta ce nake zaɓi wannan ki so mu yi abu ta da shi ko mu rabu amma zumunci Allah ya riga ya gama shi wani bai iya haɗa shi babanka shi ya aike ka amma bai da haƙƙi a shar'ance ce ka kyauta ma ɗan uwan shi wan shi ko kanan shi ko ce ka ƙara ma wani ɗan uwan shi magana ɗan ƙasa ya ce ya raba ku bai da haƙƙi haka uwarki uwarka bata da haƙƙi ta ce kaka ga ƙarawa wancan magana ya ta kokama da sun bata ko ta ce ka ƙara ka kyauta ma wata kuzincinka misali kuna da alaƙa da wata ɗiye ta ko da ya kanwata a ce ka ƙara mata magana in dai ɗana ne na haramta ma nono ba wani haramci ita take cikin lahi duk mai haka shi ma an shiga cikin haɗari ba kai ba kakka mai ɗa'a ba ɗa'a ga uwaye sun saɓa Allah na saɓa Allah ne raba zumunci ne duk wanda ya bi wallahi ya bi ma'aihin shi ko ma'aihin shi ka ba ka hata zumunci wallahi Allah ga kiyama dukkan Allah ya kama ku da kai ha'uwa ta ka Allah ya kama ku in uba ne duk Allah ya kama ku da haka in baka so ku je jaya da babanka ko tsohuwa ba ta gane ba ya ce ka ka je gidan wani kewaye ka tafi ka gaida shi ka ce amana ka ga wani dan ka ka san wani ka ga ka ga mishi manazo in alheri ne ka kai alheri ka ba uwa kan uwa ka ya uwa ka bata dan uba ka bashi dan ka san kawai bai ka ga mishi ibi da bada ka ga mishi amma ka kai yarda ka ce shikenan babana ne uwa ta ce ta kan gidan wance dukan Allah ya gama da ka uwa ta ka gama kusa kusa kuta dan babu in wa babu mai girma kamar zumunci zumunci abu ne mai girman gaske gobe kiyama na bace ba duk yanki zubinci gobe kiyama bai tsira bai tsira lahiya haka yawan kenan ai hankali ita wannan ilwa taka ga shi kamata nasiya zai tsoron Allah kar ta mutu cikin wannan hali kamar ta mutu tana ma uwata tana ma uwata gaba in wannan fata Allah taimake mu Allah sami ahun abin da ke ji Allah kai mu san gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته